da ai ya mai yanu gare shi ana biyar duka bariya ta hanyoyi sauƙaƙewa ne da sun da sauƙaƙewa ne wanda dukkan da wani yin kudi ya aiko da rasu yawon mata mawa hadu sallallahu alaihi wa sallam wani hawa sun zai ɗan yi dukkan gari haihuwar sa tun da Allah ya yi wata biyu daga cikin wannan wani yin hatin wani da mai ɗaiɗan ta ɗaya min huwa daga cikin shi ba kamar hatin wa Allah ya mutu ya kasa in yi da ɗaiɗan da kasa shi da yahuda a jari'ar nan musa da zarar wani ya kasa wani to ba wata wani na sai alama gudu sai wani yin wanda aka yi ba ka da dama su fita idan wani ba za su yi ba ba ba izini Allah ya yi su kawai shi a daga ita za a yi ba kuma zan zan a karɓi duniya a cikin addini wannan nasara biyata yau da su yi a kan nasara kuma shi wannan nan da in shan kuwa shi ko idan an kasa mutum kawai shi a yabiya shi ba ramawa ba za a yi tashi ba sai jiya kawai za a yi yabi shi an yi shi kenan to wannan wannan na Allah mun san san ya yi tsananin kwarai ya zo su ya yi ya tsananin da za a wuce abu za a da shi wannan da Allah mun san shi kuma ya yi nan gudu aini ne nan gudu shi da kuma yin nan ya kuɗi in da su ma zai kuma wannan waka zo gudu shi kenan da nan yanzu nan da ya kuɗi to wannan ya yi nan gudu ya yi yawa daga cikin zuwa da haka na adina to sai Allah adina nan Muhammadin ko tsakashi yake sallallahu alaihi wasallam addinin Allah Muhammad tsakatsaki tsakatsaki tsakanin addinin Allah Musa da na Annabi Isa ya san ko da yana Annabi Musa shi ko bai yanga wata kamar na Isa wani Isa ya yi ya yi sauri kore daga shi ko in zo in zanne shi sabo in Allah in wafadar salatu wa salamu ko Allah da zai yi salli a nani da kairi dinin wa kadin hanifi jama'a bayyana dinin wa bayyana dinin wa hanifi da ka su ji gudu wa ƙaunin Musa kamar da ka ta ji da ƙaunin Musa هذا في الله إذا أنا كنت أبيه مؤكد هنيجي ما لي أن الأديان إلى أدوك هنيجي وولد أما الأديان هذا يجب أن يترمي جمع وإن لما تتبع بجاءة كان سبيل هذا يجب في أدين الله أنا إن ما يجب تتبع ذلك سبيل من أدين الله يعني أن أنا فقم هي التي بلاتي اسم هذه وما اسم هذه أشياء دون الله بعض الشباتي كي يجلع بيكم ما ترجع لهم ترجع لهم ذات ولا يجب أن يتبع ذلك سبيل ko kuma wani ya zuwa ta ce gudu da na wani da ya samu yawan tuba to tuba ne ba za su ba ba sai ya yi abu kaza ko a ce a duba wani abu ko a gabar sa ce rage daya a kwace ce idan sa daya kaban tuban kenan ko yayin da tuba daya kaban tuban kenan ko a duba wani wani dadin abu da a ce har da wata kare ce wani abu da yana son tuba duk da kai karshen wannan abu ko a duba wani abu da dadi kamar suka yi a cikin da har ya mutu ko wani ɗayan sa ne har da a shari'a su take to annabi ne kuma mutu a cikin ma mutum ya kaga mutum shi ma ba dama ta tafi kai ya kuma ne wanda aka kaje ba ku da wani jini ba ku da magana to ni kika ba yi kuma ba ku da magana mu ba ku sai amma ba ku ba ku da kuma dariya ba ba dariya zama nan ne ba wannan nan ji sai kuma abin ya ya mu shi ma yayi yawa idan kuma ni ne ma ne ta addini ne shi ta wai da sauki da ku ya mace kun sun ne gara gara to da da zo ki ba ba ba ba abu ba ta hadiya cikin addini in ne ya da wani shi a jafi shi ke da bana to ya tsana ya yi wani ya yi sauki kwaya da gaske to mun yawon ya ta ta kada shi idan an da mutum da gani yashi to kuma biyan jini kuna da biyani in kun ce ba dama shi kan za ku yi shi kenan idan ya kama ku yi da wani jira shi ne za ku yi kun da kun a kun ya dama a ba ku yi ya shi kenan a ba shi kenan a ba ku idan ku ce cewa mai shi sannan in kuma kun ce a kun ya ce ba ba ku ne ko shi kenan kun yi da wannan wani jini wani ya kama ne فإن تبعها بعد ذلك فله عذاب الذي يوم كما واتو لما الأجل عيب عليكم يسرى من يسرى لأن أثر المشي من يشد بجماع ذلك الأفو الغرام من الأفوى بل يأتي على أفوى ثم كيف يكون شيء بجماع يأتي على أفوى وفرق الله الله ذاك فتح ليس أنه ولو أبصر العيد الآخر بسم الله din dinari da wuta domin da ya fara da ya haɗu da kuma zai dawo da shi kuma ya yi wani da ba to ya ma zawa da wuta a lahira a wani ya ko a duniya ma a ma zawa da kasar da kasar shi a ramar jifa wanda kuma fi isa'ati fa ya akwai makawun alim akwai ruwa babba da ya ku al'umma annabi kun wanda suka tashi da aka yi akwai ruwa babba da ya ku ke tashi to dai ni akwai ruwa babba domin mutum idan idan mutum ya kai mutum da aka wadda alama din nan to ruwa ce kawai gura ya ne yau mun kuma ji ku al'umma annabi lokaci mutum ne ya in ya ji in ya ji sannan za alama ku shi kenan sawa'ar alama din ko ya yi cikin alama ko kuma mai cikin alama ba duk da akwai haɗa ya kuma zuwa wa sarki idan don shi mai tuna idan ya tunani idan ya gace za alama to ta gaji kenan ba zai yi ba ya wanzar da kansa ya wanzar da wanda ya yi da jiki kuma kuma ya yi tunan aka zo aka rama an sun biyu shi ma dai zai zo rayuwa ne babba domin wanda ma har ya zo wancan amfani a cikin da yin a zo a rama har ya zo wancan tunanin nasu amfani domin da ya kace an rama an kusa in za a rama din a yi gangamin duk jama'a su taru kowa ya taru da gani wannan shi ya rikawa da gyanar su da ya ga yadda su ya da su a kashe kowa na tsaro kowa zai ji tsoron shi sarai da kowa bai kare shi sarai ba kowa zai ji a cikin haka ake ranar da haka ake yi to kowa zai tsoro zai ba kaga za a wani kenan ba shi ɗaya da zai a wani zama wani duniya ba za a wani yake da wani ba to ba ɗaya ne a duniya ba shi ka ina shi
يا أولي الألباب لعلكم تتقون wannan magana wannan wani zai isa su hayatu magana ce wacce zai yi bali ya kwaye da gaske a cikin alƙur'an gana da cikin mummuna da su masu bayyana ijazin alƙur'ani da zai suna da cikin mummuna masu bayyana ijazin alƙur'ani wani kun zai isa su hayatu akwai rayuwa a kawai ma ka ce wani kun ji ma ka ɗauke ji ka ce alƙur'an hayatu kawai ma ya fi yi balaga da gajeren magana da rautar larawa da su ce alƙasar amfani da kasani domin suna faɗa kamar ce alƙasar amfanin kasari kisa wai shi ke cikin hore kisa to wannan shi ne asrar wannan shi ne abin da shi ne balaga domin kuma wannan an isa ramawa alƙasar ko yankan ya yi na ramawa ya yi ba na ramawa ba kuma ba zai zama alƙasar ba dukkan kasar ne yake zama amfanin kasar ba ba zai zama shi ita kore kisa ba zama mutum zai kore kisa ba wani zai jawo sai da aka shirya sama da ba yanzu mutum mutum mutanen da su ce mutum ɗaya da gwamnan shi ba su ce abin zuwa kamar ya zaɓi su ce da wani kina sai ba a ƙasar amfani da ƙasar ba mu zaka ne ba yanzu a sai wani abu ne ƙarfin da duniya to a cikin hayatin ko wannan wannan wannan wannan wannan wani shi na zai wani wani rama rayuwa ce wannan wannan wannan wannan haka yake mace ne ya mata baki da kuma zai cikin rahi in yi zai yake a kan yanzu ba zai ba in kuma ya tsarka a cikin yanzu ba za a sai yanzu jama'a duk su gani duk da tsoron suna duka su baki ɗaya
يا أولي الألباب لعلكم تتقون
ya wani zarbabi ya kuma abu ta hankula ya zai da kuma abu ta hankula ya yi ta ce da wani wasu mai za a yi wanda ya san aka mutu a zuwa kusan za a zuwa yi in ka za a so ya ɗauki kan hayalar su hujjira ya kan sa wa man ala da isar hujjira ya wanda ya mutu ne kun da ya saboda haka aka jira da ta ce la ta mutu ta kuma da kasar kuma da cikin sa ma haka da wani dan tsoron sakayya كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا wasu yanzu shi ne wani الوصية للوالدين والأقربين ko بالمعروف kuma a rasa mutu da ne kuma da wasu yanzu an rubuta an ma'aima na farida an bar da tausiya da yanzu yayin da mutuwa ta halarci ɗayan ku ya asuwa da mutuwa ko mutuwa ta halarci ɗayan ku in ya ba ne shi ne dukiya ai ma da ya ba dukiya a wasu yake ba huwa mu wa ba ne shi ba da mutuwa wa mutu Allah ko ina mutu mutu amara ta yi da ila ta yi da su ta yi da su in ta yi da su ya ce ko wa mutu Allah ko ina shi ma kuma mabuhi shi a wasu yake mabuhi ne da kutuba amara ta yi da ne kuma yin da ta zama barziya ce ولا يشير وجه على جوابها في الجواب لا يشعر شرعية دار الجميع جميعا والجواب جواب من أي بديل يوجد في الوان زي الواحد هذا الغني ولا تبين هذا كما دين يسلم على وجه أهل الأبد الأبد لأن لا يزيد الشيء الذي قال على الثلث كل فيه ولا يفضل الجميع غير دين سواء ذلك ومسوى ذلك فكيره حقا على المتقين والدور هو الشيء الذي هو الوجه الذي قوله والذي يتعرف مع الوجه عند الذي جوابه wato an tsaye abin gabatarwa abin gaggatarwa wasu masu tsoron Allah a Allah wa har ga wannan masu yi abubuwan sun hari da yayi shi na su ayar zabi wani hadisi da kuma hadisin da wasu ya tsaye hari sun babu hadisi ga maga babu wasiya ga magayi da babu tunani tunani ne ya rawai toji فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه wanda wanda ya aiki isa wanda wanda ya wasu shi na kuma jahilin daga jahilin biyo wasu da wasu bayan kuwa ya ja ya wasu shi ai alima hula san shi to wannan kada ya rubu sa ai irin al'isa ya wasu shi na al'ulul abu mutan ya wannan ko abu wadda ya abu mutan ya wannan kada da zai yi jini da su zuwa yana kansa wato ma'ana yana kan wanda shi mutum ya ji wato ba shi ya tsaya aka tsaya wani irin mulmari ai shi ne kamata zai ya jina ya a tsayin zai yi na cikin da mutawar da zuwa ne matsayin bari ne ba al'alai da ba a ce ya kai bayani kuma su ci alal dalilin wajen yahu ya tabbata da suwan da suke masa ya ji إن الله سميع ali عليم
wani dalili ne da kawai da wasu da ma'ayi da wasu a masa ne shi da wasu da aiki wasu da zai zai a rai da sakawa ne ga yanzu فمن خاف بموتهم جنبا أو سمعا فأصلح بينهم فلا إثم alali wannan ji tsoron karkata da bayan mai wasiya muna kafa mu mutu muka kalan ma mu wasu in ji tsoron karkata da wanda ji tsoron karkata da mai wasiya ai mai karkata alal haƙi gaba da gaskiya shi hada da kuskure a wajen man kokarin tsoron da miji da aka amma da zalunci shi ne ruwan da wato ka kaka nan miji ya rike da kai Allah shi ne gudu gudu shi ko da shi da ne ko sai ya wada shi wata da ruwan sai ya da wannan tsoro da shi tsakanin su ai da Musa wa Musa da mu tsakanin da da Musa wa Musa da mu tsakanin da Musa da da aka yi zuwa da wani da Allah da horo da Allah da aka yi to wannan ma ba da shi da shi ne da cikin wannan إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
an yi yawan ta'azumi a kan shi kamar yadda aka fara ta'azumi duk wanda ke gaban shi ba ku gani aka fara fara ta azumi ba dama an fara ta'azumi duk wani annaba a cikin annaba a wajen da ke gaban ku an fara ta musu azumi ba su ne ma da malakin kansa an fara ta ma jama'an annabi ni ka an fara ta musu azumi da mana ni da wannan kansa an fara ta ma tun gaban ku to kuma su ne ne an koyi ta azumi kan ku kamar yadda aka riga kan wanda ke gaban ku من الغني من الغني لا لكم كل تكتبوا لمعاصي عاصي أخفاء ورسفه فإنه دون شيء من يكسر شهوته من خير الشهوة التي يبدو يكسر الشهوة هي مبدأها إذن بمهارة الصابون kisa Allah ya fara kawo muku azumi ruwan ne ya kai shahawa kisa aka Allah ya fara da cikin farko da kisa ko da mun yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ko yau asha shabab da tsara ayin ku ba ta hariya da rawai fa innahu abdu lil basari wa hasan lil harbi ko ruwan ne ya kai ko ba da yin sauri da innahu yujawu rawu ya da azumi azumi yujawu wa da gidi a cikin kamar abin ya mutu ko ma na wani an bi da da ya yi wata ta to haka azumi ne ke na azumi na kai da sha'awa ba zai bari a shafi a shafi sako ba a nuna in tashi shi ne son a nuna kamewa a israeli kuma kamewa shawa sai da wadani da farji da wurin shawa guda biyu ko ciki da farji tun da mu dai ba a jirgin haihuwa faɗuwa rana to azumi kenan shi ne azumi to azumi ne wata da kai din nan da cikin wata da kai din nan sababi ne wanda yake na hasken zuciya kuma tsani ne zuwa ga azumi wanda ya azumi na batini wanda ya azumi na ma'ana dan azumi iri biyu ne akwai azumi na zahiri akwai azumi na ma'ana wanda yake na batini to shi ne fa'un duhun Allah ya tabaraka wa ta'ala abin da azumi azumin nan za ka yi wannan da ishe wannan to abin da ake nufi da shi wanda za ka yi nan da wurin sa ba wai kai hana kanka shi da za ka dai sai da irin hawa shi da hajji kadai ta hana wannan ba nan ne kadai mu tafi ba a ko su gaba kuma sai da wuce Allah ya rubuta wato idan kai ya rubuta bakin ka ma ya yi hancin ka ma ya yi kudan ka ma ya yi hannun ka yi gaba kan kafa ka da yi wato cikin ka ma ya yi ko su gaba da shi ya azumi idan kai ka zo da wannan abin da Allah bai hana ta wani gani ba kuma kai ka zo da wannan jin abin da bai kamata ba ba zai kai kare wurin fadin abu da ba ne ne bi ba kai ya an nemi wani shi da gudu duk kake yi haka na aka fata sai ka fito sai ka fita bi da ne kamar da ne ban da sai a zana an nan da haka da shafa abu da bai halatta shafa ba dauka ta ta ko ku ta zai ko shafa wani abu da ya halatta da halatta ka shafa ba duk kake yi abu da ganin da duk kuma wanda shi to in ba wanda duk kake yi ba ba mu ko bai yi ba shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa من لم يدع قول الزور والعمل به فليس فليس لله عادة في أن يدع طعامه وشرابه magana ce wanda wanda ake yi wanda wani kaɗan duba ita ce faɗa ƙarya wani yana azumi amma bai yi da ƙarya ba don har ƙawar dubu dubu ya kara abu da yawa don har ƙarya ba bai bar faɗa ranar yawanci ba bai bar gidi ba bai da ɗan uwansa bai bar da don suka wani suke da yana hata ba wani abu da yi bai bar kuma yin aiki da zuhudun ba ma'ana bai bar aikin mata al'ada ba to wanda yana azumi bai bar waɗannan ba to fa laisa lillahi hajatun babu bukata ga Allah bi an yada abu ko tara mu kuri wa mara abu da dan ba mana da ba bukata ne wasu da ta yi zai ce ta kuma da wannan ba ya ba ce ta annu ma na da wannan da hanyar mu Allah Allah wanda bukatar ban su fa da ba bukatar Allah ne kamar shi da gurin ba ban shi da ta tsari ne da Allah ya ce to Allah ya kuma da ga ubi da ka duk su tsarkaka duk su kare ba biya to umma ta wannan ba to Allah wahi da kada cikin gabar sun kawo ko kanka ma'ana su ne dama ko su da zafi shi ke nan duk da kuma kamar yadda ba na zafi shi ke nan haƙiƙa shi ya ce bi dazu ne an yi ga su ma ga su ma yin wa zama yin wa ta ma haske da za su samu waɗannan wuraren duk su kare kada su ci abin da yake albasha ta faɗa da ta aiki da ta niyya da kira yi in ba mai ayi ba an ba ba wanda bai samu ba to shi ne sai Allah ba Allah Allah ba shi da zaka cikin mutum ya bar abin jirga ko kuma abin kansa ma'ana kai ma da kai ma da kai ma da shi da ni zo ya ce kama ma'ana na bin bai da mai kuma ba a yi wani mai cewa ya ce mata tsari wannan hanya ne ko bayan ya rasa a yi komai da ko ita ya rasa tsari wannan hanya ne cewa za ka yi mutum ya hadin إذا كان يرسل أحدكم فلا يرسل ولا يسحب فإن صابه أحد أو شتمه فليقول إني امرؤ سائل إني امرؤ سائل إذا لم الأمر الآن فيلو وكذا فيه الفتى فلا يفعل إذا كان ما يأمر بي ولا يسحب فلا من جهل اليهود أنا لا لا أمر بذلك أخذت ولا من المنكر والليل وكذا من أخذت من أسماء المنكر وإن ربه أحد الذي يدعى الجهل أو قاتله شيء إلا يمكن هذه الشيء أبدا فليقول شيء شيء من يوم قائم من يوم قائم يمكن أن أبني أبني أبني على ضرر الكامل يبني كل مرات فكي كل ما فكي من هذا الشيء كان أبني لأن هو الأبن هنا لأن لا أنا ما قرأت أبني من قال صلى الله عليه وسلم yana faɗa suna goyon yake da ubangiji ke kamar fata ala cikin hadisi inji magana ce kaunin lahu tabaraka wa ta'ala kullu amalin da adam da hu inda sau fa inna hu li wa ana alihi ubangiji tabaraka ta'ala ya ce dukkan aikin dan adam na sani sai azumi azumi na wani gudun haka da azumi ma'anar wannan magana tare da cewa wani dukkan aikin dan adam sallah tara azumi sallah tara hajji zakarta da duk ibada da ruwayoyin na sani wannan amma sai azumi Allah ya ce azumi wannan na wani ni yau saka da wannan azumi to ana azumi ni ne zan saka da azumi na wani to ma na wannan an yi ba ruwa duka na Allah ne Allah ya ce ba ne sa ake da ake azumi kuma da cewa na Allah ne wannan kawai to ma'ana sa ma'ana sa ma'ana yi ce kuma ko suna azumi shi abin da azumi zai zai narka zuciya ya tsoma yin zuciya ya sa mata haske dan da ran su faru da sashi da Allah ya dani zai a cikin rayuwa an zai ban yin da ne yin sa saboda yunwa da zuciya bai tasiri da gare fara da ciki har su je zuciya nan kuma shi azumi a cikin ne tsakanin ba da ubangijin ka azumi ba yadda za a yi kasan mutumin nan a azumin nan gaskiya yake ko ba gaskiya yake ba za ka iya sani ba wannan sai Allah sauran ibada dukkan alƙalin ma da gaskiya ne da alƙalin na kuma gaskiya ne wanda ya kai in mutum yana zama a sun ya yi kuma ma yana zama a sun ya yi don ba za su da yi ba za su yi shi da wa'ina da wa'ina da yi ba in kuma yana yin al'adun ta da da hannu da ta za a sani in ba da da wani za a sani in yana da inda wani ya haji wani ma duniya ma za su sani ba duk ɗaukin alƙalin in kana iya mutane su sani iya mutane duk sani ba ma ya yi ma duk ma sai sun sani amma ban da alƙalin azumi ba yadda za a yi wani san da sirka azumi da Allah dan ita da rana kun yi kun ji kenan wani ne din wani ne wani da suke da wani da wani ba wani ne san da sirka azumi da kare shi da take sai Allah to dan haka Allah ce wannan na wani ba wanda zai saka shi ko yi ma'ana ni ne sakamakon da Allah ne sakamakon azumi dan haka azumi abu ne wanda ba a cikin ibadu ba ibadu da wani da wata tana ya ajiye ba ibadar da suke ishara zuwa ga huriyar zafin Allah ya zafi huriyar zafin Allah kasan ba yadda za ka shiga da kita ba yadda za a yi ka kada ta zafin Allah ka ce ga fiye da yake ba shi da wata suna ba wata lafiya ba wani ya fiye da yake ba za ka da shirin ka ba to haka na duba sai da za ka da shirin ka ba saboda za ka san hakikar ka ga ta amfani kaiwa da rubu da sujjada da suka rasu da komai mu komai ne addini a zuwa yake amma addini ba da za a kai abin abu ne wanda yake ba za ka ainihin sa ba ba za ka yi da azumi wannan na yau ne ba a tsawa ba dan in ka dan shi dan ka zo a cikin musulmi ne ba abin da su ya komai ba kuma ma ina ga su haka gurin ma ya addini ga ga su haka ba abin da cikin mai zama komai to ina azumi wato ishara ne zuwa ga mutum wani da tabaraka ta'ala ishara ne zuwa mutumin Allah kuma ba wanda zai san gaskiyar ka azumi ki Allah sirri ne tsakanin ka da ubangiji wato tsakanin ka da Allah wato asiri ne bisa Allah shi azumi na kare shi kuma shi ne sakamakon azumi Allah shi ne sakamakon azumi saboda girman azumi ubangiji ba ya fara shi ne sakamakon ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da yawa wannan abun bayani sun ce su ne su yi wa asu ne da su yi suke da bayani alhamdulillah mun ga shi ne da tsoro Allah tabaraka wa ta'ala su ne da su yi wa asu ne da su yi wannan ana ku almi dan yan dan Allah ku ku ku su dan Allah to wakat sai ya shara da manzo Allah ya shara da zubar wannan da masa wata hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan su ne da su yi wa asu ne da su yi a sauri wa ana yi ni shi ku bakara abu yawan da su ne sirri ne tare da Allah sirri ne na Allah tsakanin bawa da ubangijinsa ba wani sirri da ya yi daidai da azumi tsakanin Allah da bawa ba zikir sirri ba zikir sirri kuwa wannan al'asar da zuwa in su ce na zikir sirri azumi kuwa kowane an yi ya kada shi amma sirri ne tsakanin da Allah ba wanda zai sirri tsakanin da Allah saboda girman sirrin azumi tsakanin Allah da shi Allah ya ba da girman sakamako a shi wanda bai taɓa bayar ba a wata ibada irin sa ba sai shi shi ne sakamakon to haka na kuma ya tsora kuma ya tsora laifi wanda ya bai taɓa tsora ga wanda ya ce wata ibada da shi ba zai yi na ba. Shi ta kaga azumi sun yi ne karya ɗaya da gargan ka fara suka take da ɗari ba ba ka sallah ba ko sallah take yi sai da yi ran kawai da gargan sai zaka ji an tabbata ba dai mun ga wani da tsoro na sai Allah ya ji shi da nan kuma Allah ya ji ko ba ka faru shi kenan to amma ayyukan da idan kai ya kuma girman sa abun Allah tabaraka ta'ala ومن أن يتركوا أن بالهارة لأنه مبارك لسنة بالهارة فأقرأ تقول أن بالهارة لأنه مبارك تقول ba ba ba tsayawa ba ba da ne ba su sun din mun jama'a da ne ba ko da ranar ne ba ko da ranar ya ko da ranar su sun din ne su suke nan duk sun ne ba mun da ruci dan ka samu ka fara zuwa rana ɗaya ne da kike daga nan in ba ka samu cewa su sun nan ba ka ko ka yanta raka ba ko kuma ka ko kuma ka ka ci da mutum cikin ko ne ta haka ka ci to amma wannan da wannan ba zai rabu ba to ya ga ta wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wani wani shi ya zo ya jira ku kai ku ne na kai ya zo da ganga ka kai ya zo ne ko da Allah ya ce ka kai rana rana ne hadu ko da Allah ya ce ka kai azumin kwana 60 ajini ba ka ta ba ka dawo kike da sai ne azumin kwana 60 ajini ba ka ta ba bai ga ba kike mutum ne ya ne ko da Allah ya ce ko ma ka sake yin azumin kwana 60 ajini sai ko mai sarki na da bana su tun aje ku gama yi dawo ka da ya kare ko za mai su ko ba su sai ka azumin bana su tun aje sai ne bana su tun aje duk su da ku jira ko mai dawo ya annabi ko za Allah sai ka ji sai azumin bana su tun aje sai ne yana wannan lokacin da hudu da yayi da aka ba ga annabi ko da Allah sai ya mutu azumin ne ya kansa idan ka mutu azumin ne kan hayyu ne hayyu ne ya ce idan ka mutu azumin ne kansa wani masu sun da suna wani tsoron kamar ne ya lamu kamar ya yi ma'an an daba ya kuma an yi da jirgin da ya kai wa ubangiji ne zama shi ne zai haka da shi to haka wanda ya masa ya yi ko ya gaba shi ya ci da zargan to ba abin da zai samu ya yi a cikin kaji wato zan mu lura da wani hadisi wato na da sun zai zama hanyar da zai tafi ya ina za a kai cikin kaji a samu sarkari da wani wata rana ya da aka aka yi ba idan bai cin da da siyan kai kaza duk ya ce an ta tunje ya kaza to da ya yi ko ina za ji ba to da da ya yi ko kuma da Allah ya ta alimi ne sai ba sai ba an kuma Allah ce ta duniya Allah ya ta ta mai rana ɗaya da mu ai ba dan kai ba ba dai ina ne ya ce ya mutu ya zo ne ya kaza in mutum ya fi da mantuwa wannan ba ba da mantuwa Allah ya zama da shi da mantuwa Allah ba ya zama da mantuwa sai ya rama ranar kawai ya rama ranar kan shi da mantuwa sai kare kuma mai rama ranar bayan ya rama ranar kawai duk mara kan mantuwa Allah ba ya zama ba da mantuwa ya san da ya yi kansa mutanen martani su ba da ya kawai abin da ya faɗa shi su So, you just فصل الله يسمى باسماء الصيام جنته أذنوا الأجواني ودخلوا في شمس الثاني عند الله يعطيهم مريم يونس والله تغيروا ما لم باتني أذني أولا الله يا فقنتم أن يشفي أبو الله ولم باتني من أفر إنتي بغير أبا الله أكثر ويا فقنتم أن يشفي أبو الله تبارك وتعالى إن بسم الله لا يسأل الثاني فرحتاني فهكذا عند فطوره وهكذا عند متعبده لأنه هنا لبرد الشيء farin ciki yayin bakin sa da farin ciki kuma yayin wani ubangijin sa dan Allah ya tsaro mu yana yi yana nan ko yana ciki abin da zai iya yana da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo idan wata ramalan ya shigo idan wata ramalan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance ya kance a kawo ramadan شهر مبارك تحط فيه الخطايا ويستجاب فيه الدعاء ويستجاب تحط فيه الخطايا ويستجاب فيه الدعاء ويباهي الله لكم ملائكته فالشقي من ظلم فيه رحمة الله تبارك وتعالى وإن الله صلى الله عليه وسلم إذا وتر رمضان يا روح وتر رمضان يا روح da tota ne albarka